من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ما يغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يتعرض المرء في حياته لكثير من الأمور الغيبية النتائج ويقدم على أمور مجهولة العواقب لا يدري خيرها من شرها ولا نفعها من ضرها أيقدم على هذا العمل أم لا أيخطب هذه الفتاة أم لا أيشارك هذا الرجل أم لا أيطلق زوجته أم يبقيها عنده أيدرس هنا أم هناك هل يسافر أو لا يسافر ماذا يعمل وماذا يذر يسأل القريب والبعيد والصغير والكبير لعلهم ينسحونه ولذلك فإن البشر في جميع شرائعهم يحمدون الاستشارة في مثل هذه المواضع ويستعينون بأولي الرأي من أقوامهم وحتى في عصر الجاهلية يلجؤون إلى زجر الطير والاستقسام بالأزلام وأنواع من الشرك إذا أرادوا أمرا فنهى الله سبحانه وتعالى فنهى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة عن هذا الفعل وقال سبحانه وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فأرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أمر عظيم وركن شديد ووعد من التزم به بالتوفيق فيما أقدم عليه فقد روى البخاري في صحيحه أن جابر بن عبد الله العنساري رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر حاجته هناك شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحران عليه رحمة الله ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوقين وتثبت في أمره عباد الله اسمحوا لي أن, أتوفق أن أتوقف مع الاستخارة وفضلها وأحكامها وقفات سريعة إن شاء الله تعالى الوقفة الأولى الاستخارة خير كلها ولو لم يكن فيها من الخير والبركة إلا من فعلها كان ممتثلا للسنة المطهرة محصلا لبركاتها وقال ابن أبي جمرة عليه رحمة الله الاستخارة في الأمور المباحة أما الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات كل ذلك لا يستخار فيه الوقفة الثانية الاستخارة دعاء وينطبق عليه في الاستجابة ما ينطبق على سائر العدئية وإذا كان الكسب حرام وإذا كان الكسب حراما أو كان الدعاء في إثم وظلم أو لم يأمر بالمعروف وينهى عن, عن المنكر أو يعتدي في دعائه أو يكون غافلا لا يقوله من قلب صادق فهذا يمنع أن يستجاب لدعائه الوقفة الثالثة الاستشارة والتوكل على الله بعد الاستخارة كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الشاعر شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناسح متفضل فالله قد أوسى بذاك نبيه في قوله شاورهم وتوكلي قال بعض السلف من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء ويجمع إلى أقله عقول الحكماء فالرأي الفض ربما زل والعقل الفرد ربما ضل الوقفة الرابعة الوقفة الرابعة عباد الله استحب بعض العلماء ألا يبدأ الإنسان بدعاء الاستخارة إلا بعد أن يتمثل ما ورد من السنة في أمر الدعاء فيبدأ أولا بالثناء على الله ثم يسلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ في دعاء الاستخارة الوارد ثم يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأما عن موضع الذي يأتي فيه بدعاء الاستخارة فالأمر واسع كما ذكر ذلك العلماء إما أن يأتي بها قبل السلام أو بعد السلام فالأمر واسع عنده الوقفة الخامسة إن قال قائل لقد سليت ودعوت فكيف أعرف نتيجة الاستخارة ويقال جوابا عن ذلك إن الإنسان إذا قام بالاستخارة وعزم على الأمر فإنه يفعله بلا تردد ما دام قد عرف من خلال الاستح... ما... ما دام قد عرف من خلال الاستشارة ودراسة الموضوع أن هذا الأمر لا يتعارض مع الشرع ولا صحة لما ينتشر عند كثير من الناس أنه لا بد أن ينتظر رؤيا أو مناما أو شعورا معينا أو شعورا معينا في صدره أو أنه لا بد أن ينام بعد الاستخارة مباشرة وأن هناك برقية ستأتيه في المنام كل هذا غلط ولم يأتي في الاستخارة الشرعية شيء من ذلك قال بعض العلماء ولا بأس أن يكرر الاستخارة وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم عليهم رحمة الله جميعا الوقفة السادسة لنحذر عباد الله من, من الاستخارات البدعية بعض الناس يستخرون بفتح المصحف فإذا وقع على آية عذاب امتنع وإذا وقع على آية رحمة فعل ومنهم من يطلب لشيخ أن يستخير له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الذي سبق إذا هم أحدكم بالأمر كل منا يستخير بنفسه ولنفسه نسأل الله أن يختار لنا الخير دائما وأبدا وأن يوفقنا لمرضاته وأن لا يجعلنا من النادمين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وأنا مسؤول البركة تاكن خطبر متيوشيني ba zai taɓa nadama ba wanda ya ba wa Allah zaɓi ma nadima manis sakharar khaliq wanda duk ya ba Allah maɗaukakin sarki zaɓin al'amuransa ba zai nadama ba ɗan uwa masu girma lallai ne kowanne ɗaya daga cikinmu al'amara suna bujiro masa a cikin rayuwarsa waɗanda sakamakon ƙarshen al'amuran ɓoyayye ne a wajen kowanne ɗaya daga cikinmu yakan tinkaro su al'amura a rayuwarsa waɗanda bai san abin da zai tara a ƙarshen al'amarin abubuwan ba shin nasara ce ko faɗuwa shin riba ce ko akasin haka shin daidai zai kasance ƙarshen al'amarinsa ko kuskure bai san alkhairinsa ba bai san sharrinsa ba mutum zai rinka tunani shin wannan al'amari da zan yi yanzu shin na tunkare shi ga dangadan na aiwatar da shi ko kuma na fasa na jira zuwa wani lokaci shin wannan aure da zan nema ga yarinya kaza 'yar gida kaza shin na je na nema akwai alkhairi a ciki ko babu wannan kasuwanci da za mu yi dawa ne za mu ƙulla partnership na kasuwanci ni dawa ne mun shirya komai mun tsara komai yadda kasuwancin zai tafi amma zuciyarka ko zuciyarsa tana ɗarɗarshin na shiga kasuwanci dawa ne ko dai in dakata akwai matsala a ciki shin wannan laifi da matarsa take masa shin ya sake ta ko kuma ya wanzar da ita ya tabbatar da ita a matsayin matarsa ya ci gaba haƙuri zuciyarsa tana raba wuta tana kai kawo wanne zai yi daga ciki shin wannan karatu da ya samu a jami'a kaza ko a makaranta iri kaza shin ya je ya gabatar ko kuma ya jinkirta ya nemi admission a wata makarantar na daban wannan babu alkhairi a ciki zuciyarsa ba ta tantance ba ba ta yanke hukunci a kai ba wannan tafiyar da zai yi zuwa ƙasa kaza ko zuwa gari kaza shin ya fita ya tafiyar ko kuma ya fasa me zai aikata me zai bari har ka samu mutum yana tambayar mutane kala-kala don neman shawara da samun matsaya da mafita game da al'amarin da yake ƙoƙarin tunkara ya tambayi na kusa da shi wani lokacin ya tambayi na nesa ya tambayi ƙarami wani lokacin ya tambayi babba duk yana nema ya tattara bayanai ya samu nasiha mai amfani wanda za ta yi masa amfani cikin al'amarin da yake so ya tunkara don al'amarin gaibi ne a wajensa bai san daidansa da rashin daidansa ba Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya sani dan uwana masu albarka shi yasa dan adam tun daga lokaci na farko da aka samar da dan adam a doron ƙasa zuwa yanzu a kowace irin shari'a da kowace irin al'ada da kowane irin jama'a da kowane irin mutane za ka samu suna yabawa suna haba-haba suna maraba da neman shawara akan duk wani abin da ya tunkaro musu don gani suke idan suka haɗa shawararsu da shawarar wani kamar za su fi samun nutsuwa sama da sun tunkar abin da ba su sani ba shi sa ko da lokacin jahiliya yan uwana masu albarka lokacin da babu addinin musulunci gaba ɗaya akwai irin waɗannan al'amura zaka samu idan mutum ya yi niyyar gabatar da wani al'amari wanda bai san ƙarshensa daidai ne ko ba daidai ba ne nasara ce ko faɗuwa ba zaka samu suna da hanyoyi da dama wanda suke bi na camfe-camfensu da tsafe-tsafensu da shirkokinsu wajen su tantance kaza daidai ne ko ba daidai ba ne daga cikin irin hanyoyin da suke bi yan uwana masu albarka akwai zajaru tsayir shine mutum yakan je ya samu bishiya wanda tsuntsaye suka kwana a kanta da yawa da sassafe da asuba kafin tsuntsayen su tashi zai je da ya je zai tsaya a bakin bishiyar sai ya girgiza bishiyar iya ƙarfinsa waɗannan tsuntsaye da suke kan bishiyar su tashi su fashi sai ya kalla idan tsuntsayen sun yi hannun dama ko sun yi gabas sai ce to alhamdulillahi wannan abin da zan yi akwai nasara sai je gabata idan waɗannan tsuntsaye suka yamma sai ya ce kash lalle wannan al'amari ba mu nasara sai ya fasa tafiya sai zai yi aure ne zai yi kasuwanci ne zai yi kowanne irin al'amari zai yi sukan amfani da wannan hanyar don tantance me ya kamata su yi na ɗan adam dole a yadda yake a tsarin yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi shi yana jahiltar abin da ke gabansa bai san abin da ke gaibu ba daga cikin hanyoyin da suke bi yan uwana masu albarka akwai hanyoyin da Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin alqur'ani ita ce al-istiqsam bil azlam shine neman zabi ta hanyar kibiyoyi sukan sami kibiyoyi guda uku ta daya su rubuta if'al ta biyu su rubuta la taf'al ta ukun su batta blank khaliya babu komai a ciki sai a samu kibiyar sai a sa ta a cikin kube ko a cikin abu sai a girgiza a girgiza sai mutum ya sa hannu sai ya ɗauko guda ɗaya idan ya ɗauko if'al sai ya murna ya farin ciki ma'ana abin da zai zai tabbata sai zai gabatar da kayansa idan ya ɗauko la taf'al kada ka aikata to shikenan sai ga wannan al'amari babu alkhairi a cikinsa sai ya fasa yinsa idan ya ɗauko abin da babu komai a ciki kuma sai a ce sai an sake bai yi ba kenan uwa tun a lokacin jahiliya suna gabatar da irin waɗannan al'amura don tantance me ya kamata su yi wanda ba su san natijarsa ba su san ƙarshensa menene a ciki ba Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya haramta ya hana irin waɗannan abubuwa da ake yi domin tamfe-tamfe ne tsafe-tsafe ne dogaro ne akan wani Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wata'ala da yana jero abubuwan da ya haramta hurmat alaikum almaitatu wad damu wal lahmul khinziri zuwa ƙarshe has inda yace wa an tas taqsibu bil azlam sai ce zalikum fiskun daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta farkon aya ya bude ta da hurrimat an haramta alaikumul maitatu mushe da sauran abubuwan da Allah ya haramta daga ciki sai Allah ya ce haka nan kuma ku nemi zaɓi da kibiyoyi Allah ya haramta wannan Allah ya ce zalikum fisku wancanan ka irin wannan aiki aiki ne na fasikanci fita ne daga cikin doka ta Allah madaukakin sarki Allah ya haramta ɗan uwana masu girma kun san cewa ƙa'ida ce ta Allah subhanahu wata'ala baya ɗaukewa wani baya ɗaukewa ɗan adam wani abu daga cikin abin da ɗan adam ya saba yi siya mai masa gurbinsa da irinsa ko abin da ya fi shi Allah maɗaukakin sarki baya taɓa hana ka wani abu da kake yi kake jin daɗinsa sai Allah ya baka makwafinsa wanda yake irinsa ko wanda ya fi naka ƙa'idar Allah kenan subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta amfani da irin waɗannan hanyoyi na tamfe-tamfe da shirka wajen ƙoƙarin tantance me ya kamata ka yi ko me ya kamata ba za ka yi ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu a addu'ar istikhara ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ta maye mana gurbin duk wani abin da kake gani da ana yi ko kuma kake gani za ka yi shi a yanzu ko kake gani ya dace ka yi shi don tantance me ya kamata ka yi wallahu ya alamu antum la ta'lamuna ta Allah shi ya sani mu gaba ɗayan babu wanda ya san abin da yake daidai. Hadisi ya tabbata a cikin sahih Bukhari daga Jabiru dan Abdullahi al-Ansari Allah ƙara masa yarda. Ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana koyar da sahabbansa neman zaɓin Allah maɗaukakin sarki a cikin al'amuransa gaba ɗaya. Fil umuri kulliha haka ya faɗa. A cikin al'amuransu gaba ɗaya. kama yu'allimuhum surata min alquran kamar yadda ka san annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantar yake koyar da sahabbansa sura daga cikin alqur'ani annabi yakan zaunar da sahabbai ya maimaita sura suna maimaitawa har sai ta zauna sun lakance ta sun iya haka annabi yake koyar da addu'ar istikhara in uwana masu albarka jabir yace idza hamma hadukum bil amri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk lokacin da ɗayan ku ya himmatu dan aiwatar da wani al'amari falyarka raka'ataini min ghairil fariba to ga yadda al'amari ke yan uwana masu albarka sai ya sallaci raka'o'i guda biyu ba sallar farilla ba nafila wannan shi nuna maka salatu istikhara ana yin ta ne a sallar nafila ba sallar farilla ba in aka ce sallar nafila kuma kowace irin sallar nafila ta shiga ciki zaka iya zuwa kai raka'atani ba'da al-fajr kai addu'a istikhara yayi zaka iya shigowa masallaci kai tahiyatul masjid kai wannan addu'a ta istikhara yayi zaka yi kowace irin sallah in dai ta nafila ce kai du'a ul istikhara yayi haka zaka iya ware sallah ita kaɗai mustaƙilla mai cin gashin kanta ka sallata raka'o'i guda biyu don kai wannan addu'a yayi almuhim dai annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ce min ghairil faribati nafila ko kuma sallar da take ba ta farilla ba idan mutum ya sallaci raka'o'i guda biyu ba ta farilla ba sai mutum ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya ubangiji hakika ni ina neman zaɓinka shi ne astakhiruka ina neman zaɓinka yanzu ni na gaza ya ubangiji na gajiya babu tsimi ba dabara na tattaro kulliya ta ka cokan na miƙo maka subhanahu wa ta'ala shi ne abin da kake cewa astakhiruka ina neman zaɓinka bi ilmika da iliminka wanda yake wadatacce iliminka wanda yake yalwatacce لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ilimin da babu wani abin da ke buya a gare ka ya ubangiji a sama ko a ƙasa da ni da kai ku da kowa ilimin mu takaitacce ne ilimin mu gazazze ne yakan san wani abu abubuwa da yawa kuma su kwace masa so da ka sai ka miƙa al'amarin ka zuwa ga wanda ya san komai da komai allamul ghuyub subhanahu wata'ala wa astaqdiruka ina neman ikonka ka bani iko bi qudratika da ikon nan naka cikakke wa as'aluka min fadlika al'azim min fadlik ina roƙanka ya ubangiji da falalarka fa innaka taqdir domin kai ne mai iko cikakke wala aqdir ni ban da iko ya ubangiji wa ta'lamu kai ne masani wala a'lamu ni ban san komai ba ya ubangiji wa anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da ke fake abin da ke boye subhanahu wata'ala Allahumma fa in kunta ta'lamu hadha al-amr sai ka ce ya ubangiji idan ka san wannan al'amari da zan yi sai ka ambaci abin da zaka yi a lokacin dan uwana mai albarka kasuwanci zaka yi aure ne zaka yi karatu ne zaka yi duk wani abin da za ka yi wanda ka kasa tantance alkhairinsa da sharrinsa a lokacin da za ka yi shi ambaci sunansa a lokacin Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sai ka ambaci sunansa khairul li fi dini wa ma'ashi alkhairi a gare ni a cikin addini na da kuma rayuwata wa aqibati amri sannan alkhairi ne a ƙarshen al'amari na ko kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ya maimakon wancan shakkun firrawi shakka ne daga wanda ya rato hadisin ajilihi wa ajilihi wannan al'amarin ajilihi makancinsa ko manisancinsa faqdurhu li ya ubangiji ka kaddara min shi wa yassirhu li sannan kuma ka sauƙaƙe min shi thumma barik li fi sannan kai min albarka a cikin sa tsarki ya tabbata ga Allah ku duba irin waɗannan gwalagwalan kalmomi masu kyau da tsada wanda duk abin da kake bukata ɗan uwa sun kunshe shi ka kaddara min shi ka sauƙaƙe min shi sannan ka yi min albarka a cikinsa shi kenan an gama wa in kunta ta'lamu idan kuma ka san ya ubangiji anna hadha al-amr wannan al'amari da nake niyyar aikatawa sai ka ƙara ambatarsa a lokacin al'amarin da ya shafi kasuwanci al'amarin da ya shafi makaranta ne al'amarin da ya shafi a ko menene tafiya ce sai ka ambata sharrun li fi dini ya ubangiji idan ka san sharri ne a cikin addini na wa ma'asha rayuwata wa aqibati amri da ƙarshen al'amari na ajilihi wa ajilihi sai ka ce a madadin wancan ajilihi abu ne da yake makusanci na kurkusa au ajilihi ko abu ne da yake manisanci ya ubangiji kai ka sani fasrifhu anni wannan al'amari idan ba alkhairi bane ubangiji isrifhu anni kautar da shi daga gare ni wasrifni anhu ya ubangiji ni ma kautar da ni dauke ni kaukan daga inda yake ka ji addu'a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qadir li alkhaira sannan ka kaddara min abin da yake alkhairi wanda ba shi ba haythu kana duk inda yake ya ubangiji ثم رضني به sannan ka yardar da ni abin da ka kaddara min din yan uwa wannan ita ce addu'a da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya koyar da mu dukkanin wani wanda wani al'amari zai gudana a gare shi yake kokwantan alkhairin abin ko sharrinsa kyan abin ko rashin kyansa amfaninsa ko cutarwarsa annabi ya ce ga abin da zaka ka nemi zaɓin Allah maɗaukakin sarki yan uwana masu albarka babban malami shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama yake cewa ma nadima man istakhara al-khaliqa bai taba nadama ba ba kuma zai nadama ba dukkanin wanda ya bawa mahalicin sa zabi na farko kenan yace wastashara al-makhluqin sannan ya nemi zabin ababan halitta ya nemi shawarar ababan halitta ya bawa Allah zabi ya kuma nemi shawarar ƴan uwansa ababan halitta sannan na uku wata sabata fi amrihi ya kuma yi bincike wajen al'amarin da zai yan uwa abubuwan guda uku ne ba wa Allah zaɓi neman shawara bincike sai na ƙarshe wanda za mu zo mu ji shi insha Allahu ta'ala yan uwana masu albarka ku biyo ni a hankali mu tsaya kan wannan hadisi tsayuwa ta nutsuwa da ɗaukar wasu gaɓoɓi masu mahimmanci a cikin hadisin domin mu tattauna a kansu gaba ta farko ‘yan uwana masu albarka ita ce lallai istikhara neman zaɓin Allah maɗaukakin sarki alkhairi ne gaba ɗayanta kai ko da babu komai a cikin wannan addu'a sai albarkar koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ya ishe ka a ce babu komai a cikin wannan addu'ar kawai sai abu ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka maimaita abin da ya fito daga bakin manzan Allah me kai wannan alkhairi wannan kadai ya isa ya zanto alkhairi ballantana kuma albarkatoci da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wanda zaka samu a cikin wannan addu'a taka mai albarka ɗaya daga cikin malamai ibn abi jamra Allah maɗaukakin sarki masa rama yake cewa ita ikhara ƴan uwana abinda nake so na farko a fahimta shine ana yin ta ne a cikin al'amura da suke al'amuran al'amuran da suke na halal al'amuran da suke mubahi a ciki ake istikhara amma an ka ɗauki wajibi ka ɗauki mustahabbi ka ɗauki haramun ka ɗauki makaruhi na duk ba a yi istikhara a kansu saboda wajibi daman abu ne da Allah ke so dole sai ka yi shi neman zaɓin me za ka yi neman zaɓi ɗaya ne shine ka je ka aikata kawai haka nan mustahabbi abu ne da Allah ke so ka yi in kai za ka samu lada zaɓin me za ka nema sai ka aikata kayanka haka shi ma haramun dole ne sai ka bashi idan ka yi shi za ka samu alaki me abin neman zaɓi a kansa ba a neman zaɓi a kansa haka nan makaruhi ana yin istikhara ne ‘yan uwana masu albarka akan abin da yake na halal ko kuma suka ce ko da akan abin da yake na wajibi ko mustahabbi to amma sai kasance an samu ta'arudi cin karo tsakanin wajibai guda biyu kuma kowanne kana so ka aikata shi misali mutum ne yana so ya yi aure yana kuma sai ya je aikin hajji yana da kuɗin da zai aure yana da kuɗin da zai je aikin hajji to sai ke ta tunani wanne zai yi a ciki to babu laifi mutum sai istikhara ne mazaɓin Allah ya ubangiji tsakanin aikin hajjin nan da nake so na yi na je da wannan istikhara din Allah ka zaba mu abin da ya fi alkhairi wannan babu laifi a kansa saboda haka abu na farko da ya kamata mu fahimta ƴan uwana albarka istikhara ana yin ta ne cikin al'amuran da yake na halal banda wajibi da mustahabi da makaruhi da kuma haramu abu na biyan uwana masu albarka shine ita istikhara yan uwa mu fahimta cewa addu'a ce kaman sauran addu'o'i yadda kake daga hannu ka roki Allah madaukakin sarki game da wata bukatar ka ita ma istikhara addu'a ce da take da hukunce hukunce irin na sauran addu'o'i saboda haka duk al'amuran da suke da alaka da amsar addu'a lallai ne suna da alaƙa da addu'ar istikhara kada ka kai istikhara ɗaya biyu uku ka ji shiru to mai yiwa baka cika sharaɗin karɓa addu'a ba mai yiwa addu'ar ka ta makale ne saboda akwai abin da ka gaza cika shi daga cikin sharaɗin da ake so ka cika su wajen karɓa addu'a misali mutum yana cin haramun addu'arsa ba za ta karɓu ba mutum ba shi da aiki sai kai kawo a cikin zunubi da sabo wannan ita ma addu'arsa tana lilo mutumin da yake ta'addanci a cikin addu'a wannan shi ma addu'arsa tana lilo mutumin da yake addu'a da zuciya rafkananniya babu yaƙini a cikinta cewa yake bari na gwada bari na gani bari dai mu danyi an ci ana iskara nan to bari mu dai mu danyi magani a'a wanda ka baka ya ka dan uwa mai albarka ita addu'a Allah maɗaukakin sarki yana so ka tinkare ta ne da zuciya mai cike da iƙani a cikinta mai cike da yaƙini idan na yi Allah maɗaukakin sarki zai amince Allah baya son addu'a daga mutanen da suke masu wasa masu rafkananniyar zuciya to ka kai addu'a ta karɓu lallai sai ka cika sharɗan karɓar addu'a waɗanne ne sharɗan karɓar addu'a daga ciki akwai wanda muka ambata to dole ne mai istikhara ya san wannan abu na uku ƴan uwana masu albarka duk wanda zai istikhara akwai abubuwa da ya kamata ya kiyaye bayan ya istikhara abu na biyu shine sai ya nemi shawarar ƴan uwansa abin halitta abu na uku sai ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki abu na hudu sai ya bincike ya bididdigi shine abin da na gaya maɗazi na ce zan ambace shi wannan abu ne mai mahimmanci idan mutum ya istikhara akwai bukatar ya nemi shawara duk basira hangen nesa irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya nemi shawarar sahabbansa fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri Allah ce ka nemi shawarar su shawirhum nemi shawarar su fil amri a cikin al'amari idan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nemi shawarar sahabbai cikin al'amuransa ina kuma ni ko kai da tunaninmu da hangen nesa mu gajere ne gajajje ne kuma wanda ba za ka taɓa kwatanta shi da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam shi sa wani mawaƙi yake cewa shawir sadiqaka fil khafiyil mushkili yace ka nemi shawarar abokinka cikin abin da yake akwai mushkila alkhairinsa bai fito karar ba sharrinsa kuma shi ma bai fito karar ba yace to ka nemi shawarar abokinka a ciki yace waqbal nasihata nasihin mutafaddil ka karbi nasiha idan yayi maka nasiha wacce take mai kyau fallahu qad awsa bidhaka nabiyyu har Allah madaukakin sarki sai da yayi wasici ga annabinsa fi qaulihi cikin fadin sa shawirihumu wa tawakkali yace nemi shawarar su ya rasulullah wa tawakkali sannan ka dogara ga Allah madaukakin sarki dan uwa cikin neman shawara na farko akan samu mutumin da yake masoyinka ne ba wanda ka san yana maka mugun nufi a cikin zuciyarsa ba yana ƙoƙarin ganin gazawarka da karawarka da faɗuwarka a'a ka samu wanda ka tabbatar masoyinka ne yana son ka sai ka nemi shawararsa shi sai ya ce ai shawir sadiqaka sannan abu na biyu ka nemi shawara a wajen wanda ya san al'amarin da zaka gudanar wani al'amari za ka gudanar karatu ne za ka je nemi wanda ya karatun ya sanya karatun yi idan wani gari za ka je ka nemi wanda ya san garin ya garin yake mai ake yi a garin idan kasuwanci za ka yi kada ka samu wani abokin wanda bai taɓa yin kasuwanci ba tun da ya taso aikin gwamnati yake bai san kasuwanci ba saboda yana son ka ce za ka nemi shawara idan ka ɗauki shawara za ka je ka ɓata ina nufi za ka je ka ɓata a cikin kasuwancinka a'a ka samu wanda ya san kasuwancin sai ka nemi shawara a kansa duk abin da za ka yi ka nemi wanda ya san al'amarin ka nemi wanda al'amarin to wanda su ne abin da ya kamata ka duba wajen neman shawara na farko masoyinka na biyu kuma wanda ya san al'amarin sai abu na ƙarshe yan uwa shine sai ka dogara ga Allah madaukakin sarki shine fa iza azamta fa tawakkal ala Allah idan kai azama wajen aiwatar da wannan aikin to ka dogara ga Allah madaukakin sarki ka miƙa al'amarin ga Allah madaukakin sarki ka bawa Allah zabi ka nemi shawara ka yi bincike duk abin da za ka yi to tattara al'amarka mai da shi ga Allah maɗaukakin sarki je ka ci gaba da al'amarka Allah zai zaba maka abin da ya fi alkhairi insha Allah ta'ala dan uwana masu albarka abu na gaba shine wasu daga cikin malamai suka ce mustahabbi ne kada mutum ya fara addu'a ta istikhara sai ya cika sharaɗan da ake so mai addu'a ta yau da kullum ya cika shi da kafin ka istikharar nan ka fara da yi wa Allah maɗaukakin sarki bambaɗanci ka fara yaban Allah maɗaukakin sarki da kambama Allah maɗaukakin sarki sannan kai salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ka shigar da addu'a istikhararka idan ka addu'a istikhararka abu na ƙarshe sai ka ƙara rufewa da talatin manzan Allah yara da aminci tsara tabbata a gare shi wannan abu ne mai kyau don mutumin da zai addu'a kowace irin addu'a ne kai haka ka yaba Allah maɗaukakin sarki ka wa Allah kirari ka kamba ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan sa zo da wa manzan Allah salati ira da aminci tsara tabbata a gare shi da ka gama salati kuma ya addu'a ka kana gama addu'a zo da wani salatin na daban sai ka kulle addu'a da shi sai ka tashi malami suka ce Allah maɗaukakin sarki karimi ne ba zai zare salatin farko ya zare salatin ƙarshe ba addu'a ka ba zai karɓi addu'a zai karɓi addu'a ka ne tare da salatin guda biyu da karfe shi da su ɗan uwana masu albarka wanne guri ya kamata mai mai addu'ar istikhara yayi ta wasu daga cikin malamai suka ce mutum yayi ta kafin sallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gurbin da yake yana yawan addu'a a cikin su shi ne kafin sallama daga sallah wasu daga cikin malamai suka ce ya yi bayan ya yi sallama al'amru wasi'un duk inda mutum ya yayi kowane gurin addu'a ne amma dai ka kalli hadisin da kyau kamar bayan sallama shine abin da hadisin ya fi nunawa amma in kai kafin sallama ma yayi yayi insha Allah ta'ala idan ka iya ka yi da ka idan baka iya da ka ba ɗauki littafi ka buɗe ka rika karantawa har ka gama idan ma mutum bai iya ba ya samu ɗansa ko ‘yarta tana karanta miki kina maimaitawa ya yi Allahumma inni astakhiruka sai ki maimaita wa astaqdiru sai ki maimaita bi ilmika haka har aje ƙarshe babu laifi yayi insha Allah ta'ala dan uwana masu albarka abu na biyar shine wani zai ce to idan na istikhara na yi addu'a na yi sallah ya za a yi na gari istikhara ta ta yi ‘yan uwa akwai wannan aiko wani yana cewa ya za a yi na gane istikhara ta yi domin akwai sha'i'at abubuwa da suka bazu wanda ba su da tushe a cikin addinin musulunci da ake yadawa cewa idan mutum istikhara wai zai yi bacci ne sai ya mafarki sai a nuna masa wani abu mai kyau to shi istikhara ta yi wasu ce a'a ai da ya gama istikhara nan take kawai zai ji bacci ya dauke shi sai ga wani sako a cikin mafarki sai a ce masa wani abu wasu ce a ba haka ake ba wai mutum zai ji kirjinsa ya nutsu da abu ne duk wannan ma anzalallahu biya min sultan yan uwa abinda za ka yi dan kai istikhara in ka tabbatar waɗannan abubuwan duk ka yi su ka nemi zaɓin Allah ka nemi shawarar mutane masu ilimi masoyanka ka dogara ga Allah ka yi bincike je ka ci gaba da al'amarinka ai da wahala da wahala ka ji wani abin da kake so a ranka kana son wani abu a ranka lokaci guda ka ji bar ranka da wahala ƴan uwa yanzu ka kaddara wani kasuwanci ne kake so ka je ka yi shi sai kai istikhara a kansa wannan kasuwancin tunda kana so da wahala ka ji shi ya fita a ranka amma shi Allah subhanahu wataala shi ya san yadda zai kautan maka da shi ya kawo maka abin da fi alkhairi saboda ka babu wani abu da zaka ji wa kirjinka ka ji wani wani shu'uri muayyan cewa kana jin wani alhamdulillah iskara ta yi a babu wannan in ka gama kawai baro Allah madaukakin sarki Allah madaukakin kamar yadda ka san addu'a sai ta da kullun kai addu'a Allah ka bani abu kaza Allah kautan min da abu kaza idan Allah ya tashi kautan maka da shi ai ba gaya maka zai ba ba kuma wani abu za a samu maka wanda zaka gane ba sai dai Allah ya maka lokacin da ya ga dama to raka ɗan uwadin manta da waɗannan abubuwan ba daidai bane ba wani bacci da zaka yi ke mafarki ba wani alama da zaka gani ba wani kaza Allah shi ya san yadda zai kawo maka al'amarin yadda ya ga dama abu na ƙarshe uwana masu albarka shine mu yi ƙoƙari duk lokacin da muke bayani game da sunnar manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ba rasa yan fasa ƙauri 'yan fashi da makamin addini wanda sai sun shigo da wasu abubuwa wanda suke ƙoƙarin tunkuɗe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wa shaidan sheƙa dan ya sa ƙwansa a inda ya kamata a inda suke so akwai istikhara na bidiyo'i da aka shigo da su da addini daga cikin uwa masu albarka akwai wanda zaka so da qur'ani ma suke istikhara wai wai su za su maka istikhara idan ka je wajen sa ce mu da qur'ani za su baka su buɗe ƙurani ko ina kawai da ka buɗe sai a karanta a karanta idan aka zo wata aya da take bayani akan azaba sai a ce to wannan abin ba alkhairi kaka yi shi wannan maguzanci ne ba addinin musulunci bane idan aka zo ayar da take bayani akan rahama sai a ce to je kai alhamdulillah akwai akwai alkhairi a ciki wannan ba manzon Allah ya koyar da shi ba daga cikin yan uwa akwai wanda zaka ga su za su ta maka istikhara abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace shine idza hamma ahakum bil amri idan ɗayan ku ya himmatu a cikin wannan al'amari shi da kan kansa al'amarin shi ya shafa kuma shi zai istikhara akan al'amarin sa duk wanda yace maka ni zan maka istikhara to wannan dan damfara ne wa rabbil ka'aba ya uwa duk wanda yace maka shi shine zai maka istikhara wallahi ba daidai bane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsarki bakinsa ya fi na kowanne baki tsarki addu'arsa ta fi kowace addu'a karɓa wajen Allah maɗaukakin sarki amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai taɓe ɗaya daga cikin sa bai istikhara ba koya musu yesu jesi kai ma koya ka su jesi ba a yi wa kowa istikhara dan fara ce ba daidai bane ballantana a cewa zaka istikhara sai ka bada kuɗi wai za a min isgara sai na bada kuɗi saboda Allah akwai mu in je in yi mana me yasa an wahalar da ni ba daidai bane yan uwa wasu istikara za ga suna yin ta da carbi ko na ba a ce rike carbi waje kaza in aka karba sai a ce to ba alkhairi saboda saboda ka riko waje kaza da yawa abubuwa ga sanan suna ana yi duk ba daidai bane wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificiyar shirya yan uwa wacce za ta miƙar da kai ta kai ka ɗodar zuwa aljanna ta firdausi in Allah yadda ita ce shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar komai ka kama na annabi Muhammad ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƴan uwana masu albarka Allah ya zaɓa mana abubuwan da suka fi alkhairi a cikin al'amuran mu gaba ɗaya dukkanin abubuwan ƙi da sharri Allah maɗaukakin sarki watan mana da su Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa damir adaka ada ad-din وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله